أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan markaz wuri na da markaz ahli sunna da jama'a wanda ke mulkarka da abin nan da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na safar hijira shekara 1444 wanda ya dace da biyu ga watan tara 2022 a darasi da ya gabata muna cikin suratul qasas mun tsaya aya ta hudu a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya ta biyar kahin nan akwai tambaya a takaice tambaya ta farko dan tambaya ta yawa kuma ne ya aiko mun da bayani na abin da yake tambaya kan shi da magana kan shi mas'alar wani malami ko ya ce babban malami ne gashi sananne ne ya kawo musu hujja ta abin da muke turewa akan mas'ala salatul fatih muna cewa babu ita ko muna magana kanta amma gashi ya kawo dalilai har a cikin bin kasir yan wani shi ne ake ce hadarin shuraren ɗan bida balle kai ba malami ba muka gane gaskiya da kai ya zai wule ka na ji bidiyo kin na gani da ya aiko malamin maganar da yake akwai wajen a cikin da warko mai magana kan masa'alar da ya aiko da suke magana ko yawon ita cewa mizzi ibn kasir ya kawo ruwaya ta tafifati idan mutum samu ibn kasir ya samu yanzu ma ya diba zai ga masalar da ibn kasir irin malamai sukan kawo wani labari da ya zo wai ba dan ba sun yarda da shi abu ne an san shi kan masala kaza su kashi tirete ko su goyo baya ko su ture haka suke zai suka sun wanda ya samu cikin sutul azab da aka magana wajen wa annabi salati ibn kasir ya kawo wannan ruwaya hadisi mawqufi zuwa ga sayyidina ali wanda da farko dai asalin magana ba salatul fati bace ba dan yaudara salati ne aka kawo wanda ake dangana masa sayyidina ali wanda lafazin abin da ke cikin salatin ɗan salatul fati abin sai ya zo a cikin shi alfati lima'abul shi ne fatil mabul wannan kalma biyu na tabbata cikin alfati hadisi ne abinda yake ciki ɗaya cikin goma kurin lafazin sakifatin na kurin alfatin mabul shi ne wannan shi ne wannan ɗan lafazin guda biyu kalma biyu ta alfati ita kaɗai ce cikin dogon hadisi ne na biyu da ya kawo lafazin hadisin ya yi magana a kan ruwaye cewa fihi naza kuma ya kawo cewa asalin isnadi a kusa na masu tindi wani an ce san ma bincike shi na dai ba a san shi ma waye shi kuma ce aka bincika matsayin shi ba inda ga sai na an dauko ruwaye cewa sayyidina ali yayi kuma ce sam da aka bincika ba inda ga sayyidina ali kaji ba goyon ba da a ya kawo ne a tamiri sun kawo ne misalin irin abin da aka dangana wa sayyidina ali kaga dago kenan labarin ba ta ba ce ba kalmomi ne a cikin da aka kawo cikin dogo salati ne shi ne Allah suka muka gumin wallah kaga sai cikin gumi kuma yake cewa daukan an wasu dauka suna kawo kalma ce me lafazin mara kyau yace yau mutum ya zo da fatiha sutar fatiha ko fatiha ce sai ka dan kalma ɗaya ko kalma biyu a cikin fatiha ta shi ma ga da Allah ba shi sai me da dan zai fatiha ko da qur'ani kun mutum ya kama kama shi kawo ɗan kalma ɗaya a wani wuri ya kawo ya gama ya ce wannan na Allah ne ya yarda ita don haka shirme ne shirme ne ba gaskiya ba ne kawo lafazi biyu ko kalma biyu cikin kalma ɗari ka ce kuma wannan magana wa ita ce kaga ƙarya ce shirme ne ba gaskiya ne ba na biyu mu masala ta gaba mu ƴan uwa mu ga ku gano masu kaman zama adawa ta ahlus sunna wasu za su ɗauka jahilai kamar ahalin suna suna inkarin wa annabi salati ba ka bane wa wannan wasa da hankalin mutane ne mu yan wa a qur'ani ake karantawa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala malaikatahu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya وسلموا تسليما
كنجد إن الله ملائكته يصلون على النبي تبتش على تبتر وعلا ده ملائكنش سنة صلاتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أما بكي بقى الله يأي ملائكو سني سأل يا كرا يا أيها الذين آمنوا يا كما تقيم دمت عنيانك صلوا عليه وسلموا تسليما wannan salatin da Allah da yi shi ya yi malaku sun yi to ku masu imani kuwa annabi salati da sallama aminci to yan wannan idan Allah wannan magana shi Allah ya wannan magana a Qur'ani al-manzala yana raye sahabbai suna raye Abubakar Umar Usman Ali saukar wannan aya sahabbai ruwaya Bukhari sun sun ta inganta wurin da ya magatan hadisi karanta sun su ya Rasulullah da mun san yadda muke ma sallama amma yau abu sabo ya zo Allah mana umarnin mu maka salati ba wanda ya je kirkira ya kawo mishi da shi ba larabe ne don kwanar shawa ne suna kwanar shawa ne laraba ma yan asali ne kwanar shawa ne ba wanda ya kawo suka ce ya rasulullah yaya za maka wannan salati shi ma wani lati ko annar hawa inu ila wahayi yuha ko annabi maka salati ya shi ma bai ce ba kaza kurin kai tsaye sai da ya jira wahayi kafin mujira ke cewa wallahi yadda ya shiga halin damuwa na wahayi kamar kan mami tambayar ma can bayan dauke mashi damuwa ta wahayi sai ce kulu sai kallon fasin sai ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ɗaya cikin shigogin ibrahimiyya annabi ya lakanta masa bai ga yadda kuma salati kan kaji yan wace nan salati ga wanzan allah wajibi ne fice farilla ce matsalanmu da sarfati farko yaya ka binciki da tawon kaf da suka zo ya tazo kamar dan baya kai shi ya kama kame karanta su masu yadda ya kace tazo kuma mutane ba da aya kala kala ya kama kame ne ka karanta da tawon da tazo ta zo na farko muhammadu bakari tun karni na bakwai da wani abu a labarin kayan mata yan shekaru ɗari nawa kayan mata yan da shekaru mata yawa shi ya ce in labarin ya zo cewa ya shiga ka'aba a labarin wa ba mutu gaskiya bane ba a wani allaka labarin wai ya shiga ka'aba ya nema allah ba shi talatin biyu kowa ba haka yawanci ke neman zala da yaushe ba ƙari yake nema ya shiga ka'aba sai da ya kwana arba'in bai huto ba kwana ka biya bukata kwana ka yi sallah kwana arba'in aka arbi hudu ba ranar ya ce kudin ja'ahul malak fi zai fata minun ɗan wayo wani kan tana nan cikin zaren ba ne kuma littafin su ne yau tana nan ba har sabu gida ba kuma littafin su ne ya ce ranar hega mala'ika ya zo mashi almalak in jibril da kawai ya zo mai da ita a takarda haske kai qur'ani ko rubuta a fata da allo da waya ka rubuta amma ita a takarda min sai rubuta min takarda har sai ma takarda ta mata qur'ani na qur'ani ya rubuta a fata rubuta a kashi a rubuta a dutse qur'ani amma ita a takarda hakki aka zo ita wannan asan kaga mu kenan mu a imanin mu ba za mu yarda ba mutum yarda bayan manzan Allah ka yarda an kawo da wani mala'ika ya kasa kula ga duniya za mu ce kariya ce mu da ba ba ma shakka mu ce kariya ce kuma dirmin imani da wani abin ya binciki imanin shi ba mu imani kwarai wani zai amince ba manzan Allah an wani wahayi sako daga Allah zo ga al'umma wallahi ba gaskiya bane kuma ba wani kwalokwalo gaskiya magana kenan wannan shine mushkila ta horko a kanta ta biyu ana nan ana nan shekaru ɗaruruwa bayan abu tijjani ya zo sai shi kuma labarin da ya kawo manzan Allah ya taso daga can madina ya yi ce ainihin maji can yi a tsakanin marokon aljeri ya iske a matsayin can alabarin iya nan a rubuta kuma a bada alitan ranar aka ce suka gama a nan ya iske shi ba ba a barci bai ya kaza a hini kwanada ya kai mai ita ya ce yanzu ka rike ta kuma ya bashi labarin gamin warko hata kai ƙur'ani sau dubu shidda har aka kai darajar ƙur'ani dubu ɗari shidda ka haka kaka ce ta yi ba da dukkan mala'iku da duk ibada kan malakar ba kuma wallahi iya nan yau a jawarin ba an zagani a lutan yan wani tsarki wani mai yarda haka ba mai yarda ba ba wanda haɗa mai da kan wani shirki na matsalar mu da sarkafa ciki cewa canza an ce aiko ta aka yi wahayi aka yi bayan annabi zana zalama ba mai yarda ba kuma ta yi ƙur'ani sau dubu shidda ba mu yarda ba wannan shi ne maganganu a kanta wanda 'yan uwa cewa ba wani abu da ana ga abu ne malami sananne a ƙasashen mana na najeriya misali ƙirƙiri ya waɗi a baka ana ji ana gani ana ɗaukar shi cewa salatar faji ka kuma mamaki ta yi ƙur'ani wai baka misali yanzu misali ya ce randa ta ruwa da karɓar ta dare wani yawa ake randar ruwa ba waye da aka dan turare waye da ada turare wai qur'ani ne randar ruwa na babi turare wallahi kun ba sa ba sa shay ko da ko su ne manya su ake bi ko kuma ko ga qur'ani da da wannan randar ruwa haba to wallahi haka ya bari misali kuma ana kamar ayyana da haka ne malam shehu ne ce mun ba mu yarda ba abu na uku yan uwa wanda za ku iya gane ko wanda ba ya gama gaba yau yan uwa mutane ba sa kara ko kara ba idan suka hihi da fati kaddara akwai ta lafazin ta ya tabbata kan sayyidina ali kaddara dan wanda abinda manzon Allah yayi ya karanta ta hanyar wahayi da abinda wani malami ya tsara da Allah sun zo da kaddara wa akwai da iya yau ka taba ji a sabga ko kara ai zai zai goma goma ga annabi sai ta rufa a shiga sai ta rufa sai ta rufa ka taba ji an ci san ibrahim ya kusa daya ka taba ji ko ka rai ko ko kora ko kara ko annabi ai nan da ko ba ba sai wa ma wasu suka sa annabi ka san kariya ce yaudara ce yaudara ce dan wa kuma wannan shine gaskiyar magana ta da fati wannan shine matsalar mu da shi cewa an yi wa'ayi a sakar da haske ba mu yarda ba cewa ya yi qur'ani so dubu ɗari shida ba mu yarda ba ko su ɗaya ko su ɗari ba kuma cewa a shi ta shi kallon annabi mu yarda ba na manzon Allah shi muke kuma mu ce da shi Allah sa an gani sai magana ta biyu ita ma ruwa ce ne aiko mun kan cewa malamai suna magana rataye kaya shedanu suna shiga me matsalar wannan magana har da ruwaya tuhu su siyabaku kaza kaza ku nade tuhu shi dan iya shiga tuwa da aka rataya bai shiga wanda aka nade eh ya ka ruwaya amma hadisin ya tun haddar adda mudu ai hadisin nan da ke na kai shiri ne hadisin mawdu amma da mawdu'i ne wata ifi jiddan akwai ruwaya ta shahara wajen malamai cewa rataye tuwa shi dan na shiga a limke aiki shine gaskiya ruwaya ba ta ɗayan inganci albani ya kada wuri daban daban cikin zuba da cikin jami'in sakir ya kada wuri da yawa ba ta ba ma da yi ba mu da ifi jiddan ko mu du'i ba shi da madogara kina wannan kurin kaya ka je kanka inda yake kurin ka tsoro mu kware shi kun kalin ta kanka bismillahir rahmanir bismillahir rahmanir
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين na'am ɗan uwa bayan mun ji bayanai farkon wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya tabbata man cewa zai karanta za a karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya cewa za a karanta labarin Musa da Fir'auna za a baka labari na gaskiya na waɗannan mutane Musa da Fir'auna kuma labarin labari Fir'auna ya yi shishigi ya dagawa a saman ƙasa don ya da awar uluhiyya kuma ya yi ɗauki wani tsari na ci gaban zaman mulkin shi ya raba kan jama'a ya raba kan jama'a daban-daban kowa da irin nashi dalilin haka sai ya ware wasu yake gallaza musu game da wasu 'yan gata iya gallaza banu isra'il yana kashe iya maza ya bar iya mata kan abin da ya zo mushi ta hanyoyi bokaye ne a tarihi ne dan annabi yusuf ya zamana a nan kasar akwai labarin da ke alaka da wahayi shi dai labari ya tabbata gare su cewa mulkin fir'auna zai gushe a hannun wani yaro da cikin isra'il wannan abin ya yi da kowa sun shafi magana har yanzu akwai cikin musulma da ke kyawa kan wani ne amma magana akwai wacce cikin magabata cikin halittun tafsirai da masala to zu fir'auna kan haka sai yake kashe iya maza na bani isra'il don ka a samu wancan abin da yake nema yake gudu kuma ya bar iya mata a bautar da su wannan abin haka aka shirya to shi yanzu allah yake gaya mana wa nuridu an namun a'udhu billahi samil alim min shaitan rajim wa nuridu an namun alladhin tud'ifu fil ard wannan abin da ake yi lalle akwai matsala akwai azaba akwai gane azaba amma allah ya ce muna haka allah ya bar haka muna yi muna san annamun mu yi baiwa alalabin su da'ifu wanda ake gallazawar baiwa ce allah mishi faɗa wannan wani kisa tana karantar da mu na daidai abinda allah ya so ya yi di ikon mutum da tsigiranci shi bai iya juya zirin allah kuma yana karantar da mu cewa Allah kan jarrabu bawa da wata tashin hankali musiba a zahiri amma shimbuda ce ta alkhairi gare shi Allah zai jarraba bawa da musiba amma wannan shimbuda idan ya kuri Allah ta shiri ne ya mushi kamar da makaranta a baya isa annabi Yusuf alaihi salam tashin hankali ne a jin hankali jiya a sai da ɗa bawa ɗan annabin Allah annabin Allah a sai da ka bawa a sa ka hidima ga sharri na mata ga girman gidan kaso amma kan kaji abin dishin huda ce ta alkhairi aka ma yusuf zuwa ga samun mulki a masar duka musu zuwa za su ke bada ba to kenan kaga wannan jarrabawa ce tashi musiba ce amma alkhairi ne gare shi na kullum bawa kai ne kokarin gyara tsakaninka da Allah ka bar mu Allah lamarinka kurum da abin da zai daga Allah inda daɗi ne ka yi godiya Allah ƙara an musiba ce ka nemi kaucewa ka nemi gafara ta Allah ka nemi kan Allah canza maka alkhairi kuran amma komi a nan Allah yake kaka ce rakun za mu tafi a cikin tabbata kaza ka ce a bala'i ko ya mana ba Allah ya ma Allah hadda kuma ta an ga wanda ke matsala ka ce kai akwai abin da ya ma Allah wani abu ba haka bane wani kaba ka ci kaba ci san me Allah ke ni ba wani abu da mutum ma Allah ya mai jarabawa Allah ya shi a dukiyar shi a yanar shi ba abin da ya ma Allah kullum Allah ya jaraba shi ne yake kuma shi jaraba kuma samu tsaya wajen Allah in wa wannan shine Allah ya ce muna nihin za mu yi baiwa ga waɗanda ake gallazawa fil arad ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah ya fi wata dan za mu sanya su zama shugabanni za mu sanya su shugabanni bayan kaskanci kuma abin da suke ji na mulki nasu za mu sanya su su ne magada na dukiyar fir'aun da mulki fir'aun gaba daya wannan shine Allah ya shirya musu kaga shi ake ga anan ke bayan jarrabawa suka samu jagoranci bayan jimirin wahala shi ta Allah ka cewa ta alamin wa'immatan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yu'minun wajen alamin wa'immatan ko Allah ce muka sanya wasu daga cikin bin Isra'il shugabanni ya Allah ce lamma sabaru ko ya da kalmar da mai Allah ce wajen alamin wa'immatan ya da amrina mun sanya wasu daga cikin bin Isra'il shugabanni yahduna bi amrina suna shirye da mutane zuwa umarninmu kenan akan umarnin Allah suke kan shi amma Allah ya ce masa shugabanci jagoranci lamma sabaru lokacin suka yi haƙuri ga sun gama jarabawa amma suka yi haƙuri ce wa kanu bi ayatina yuqinun mu suna masu yaqini da ayoyi kina ga ana samun jagoranci da haƙuri da jimri Allah ce wannan abin da ya musu shuhuda ya musu baiwa ya sa su shugabanni kuma ya sa su su gadi banu su ga duk kibudawa fir'auna da jama'a shi gaba daya na shi na ga cikin malaman ta suka usmin ya kawo magana cewa to ya za a yi maganar annabi sallallahu ruwa ya ingantatta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da aka bashi ba a ba sauran annabawa an halitta mun ganima ba annabin da aka halitta wa ganima sai kusan kawo maganar shi kaɗai aka halitta maganima sauran al'ummomi idan annabi ya yaki da jama'ar shi ɗan aka samu ganima za a tara ganimar a wuri guda bayan ƙari yaki ana kallo wuta za ta sago daga sama a gaban kowa ta ƙona ganimar gaba ɗaya bayan cinta haka sauran annabawa ke yi mamazan ce shi aka halitta da ganima tuna ya za a yi kuma magana gashi kuma nasu ƙur'ani ne ya kawo banu isra'il an gada musu dukiyar fir'auna da sauransu sai muke ce wannan masala ce ko ce wurin talaba wannan banu isra'il ai ce manzo Allah ya ba labarin ganima can da ta aure su da ganayin an halatta man ganima me ganima dukiyar da aka samu lokacin fafatawa da kamurai ana yin su kuma banu isra'il ba yaƙi ba su kai da fir'auna sun tsere suna cikin tserewa allah ya hallaka musu shi ba abin da suka yi anusu tubbin suka samu tubbin su tubbin suka samu ba wahala kwadaya shi ya sa kenan suka ci wannan abun ba don wadda mutum ya gani shi ne matsalar kenan ganin wancan magana daban wannan daban annaba ganima ce da aka samu a yaƙi amma wannan kuma an ba ita dalilin samu fuske Allah ba su wani kyauta kuma kenan wannan shi ne kenan dalilin da Allah ya musu wannan jarabawa an su a ba su matsayi ne a sa shugabanni masu gadi su ce fir'auna wani mulki ne da mun fir'auna ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون باين جرباوا wani makina lamfin arabi za mu ba waɗannan jama'a da ake gallazawa za mu tabbatar da su a saman ƙasa za su samu kenan mulki zamnan ne gadangada bayan hallakar da wancan mulkin na fir'auna jama'a shi ya ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun kuma Allah ce dan mu gwada mu fir'auna a gwada mu hamana da rundunoninsu a gwada musu abinda suke sa suke kashe iyan mutane su bautar da wasu mutane azaba abin su gudu daga cikin wannan jama'a a nan abin zai fito abin suke gudu zai yadda ba tabbas zai fito abin su gudun zai bayyana amma za su baki nasu jini Allah ya gwada masu kaka wasu ne Allah ya ce gaba وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين na'am wannan ne farkon labarin farkon duka za a yi shimuda wani maka shimuda za baka labarin musa da fir'auna na gaskiya ga yadda abin su ana cikin wannan gallazawa azabtarwa ta bani isra'il a kashe iya maza a kashe mana a bar iya mata yanzu lokaci ya yi ji an kare bana banda yanzu abinda allah ya so ya tabbata lokaci ya yi ahi musa alaihissalam ahi musa lokacin da ake kashe biya maza shi kuɗa namiji uwar musa dole ta samu damuwa tashin hankali na kashe matsanka a cikin wannan hali ne alakam labari wa auhaina ila ummi musa an ardi'i muka yi wahayi zuwa ga uwar musa na an san wa wahayi wannan kisa wasu suke kawo maganar ai arba annabiya ce wannan rashin fahimta ce ba gaskiya ba ne ba ba annabiya ba ce ba ba annabi ɗaya mace wahayi ga wani bai bai cewa manzo ne na Allah lalle za a yi sako daga wajen Allah amma ba cewa manzo na Allah bane daban ne masalan manzo daban masalan kuma annabta daban kawo ne ya ɗauka magana baya da aka yi magana mun yi inkari an wa bakari wahayi masa'alar wahayi daban a nan sada salama mu ya hudiya wani al'umma cewa babu wahayi bayan shi sun musulmi ruwa ta tabbata abubakar da umar sun kai zargin umar ala ne cikin matan sahabbai sun kai mata ziyara sai suka fushi da kuka ta fushi da kuka ta ce da ku san ba cewa abinda manzon Allah ya bari iske a wajen Allah ya yi abinda bai duniya kamar sun tura suna kamar ziyara tare da manzon Allah suna zuwa wajen tare da manzon Allah kuma amma su sa kai kamar ziyara tare da annabi da kalma da sun zo zuba manzon Allah sai suka tuna hankalin su tashi sai ba ku san ba cewa abinda manzon Allah ya iske a wajen Allah ya abinda bari suka ce ba muna ba muna kuka bane akan yin akan manzo da koma musa annabi abin da suke a wajen Allah ya yi abin da bai nan amma muna kuka ne kan yankewar wahayi daga sama babu sako ya kare da Allah sako daga Allah ya kare mana duniya wannan shine hujja Abubakar da Umar suka tabbatar da haka kenan maganar sako dole ce maka Allah ce mai kaza ya sako zuwa ga duniya ko garin su kurin maka da ci kan maka dan dan wara ne dan dan wara ne take wani shi wallahi mun sabo daga Allah ko annabi ce kaza an ga mu ko mun dan fara ne ko mu tukuna miji dan dan fara ne zama ku ku dakatar da shi kenan yin wahayi ba shi bane ba annabta amma sako Allah ya ma wasu sako misali na kissa sananna wanda mala'ika ya zo ya tsare bakin wani gari wani bawan Allah zai ziyara wannan gari sai iske wani mutum kamar namiji a bakin gari dime da bawan Allah ina zuwa ana annabi annabi annabi kewa da wannan labarin yace bawan Allah ina zuwa yace zani wannan alƙarya wannan da na shiga yace kana da wani aga yace zani wajen wani dan uwana na addini yace kana son shi ne kana da wani antere ne wani amwani da kai kaje maka za ka yi ziyara yace a ni dai gurin ina son shi dan Allah kurin yace to da mun ni dan sakon Allah ne zuwa gare ka kaga Allah ya koshi Allah ya kone in gaya maka Allah ya soka dalilin san da kake ma wannan bawa da shi kaga an amalaka da wahayi kake nan ka dauke wahayi da an mata wahayi ba shi bane ba annabi ya bace ba ba na da wace ba e baiwa Allah ce tagari yace mun yi wa'ayi zuwa ga uwar Musa da zuwa ga babar Musa an radi'i aka mata umarni wannan ki shayar da danki nono ba abin da zai wakana an mata tsuwa ki ba shi nono kuɗa fa idza khifta alai in kin ji tsoron wani abu kin kasa jimiri ɗabi'ar ɗan adam za ta tsoronta ta hankalinta in har kin ji tsoron kin kasa jimiri fa alƙihi fil yam kaji wai kana tsoro wanda shi cikin ruwa kaga akwai hena bai Allah kaga abu bai Allah bai Allah mai tsoro a zuwa sai ka kadan cikin ruwa kan cikin ruwa kaga akwai akwai matsala eh haka Allah ce kurfar ruwanta dan amana dan ta rabu da abun eh warda ki rabu da shi kenan ki jewa cikin ruwa kuma ce wala ta hafi wala ta hazani kakki ji tsoron komi ga ɗanki kuma kakki ji bakin cikin rabuwa da shi da alheri kakki ji tsoron ma'ana halaka shi kuma kakki damu da rabuwa da ɗanki ya ce ina radu ilaki za mu medo miki ɗanki shi kadai waje ilu shi da musalli kuma za mu sa wannan da cikin manzannin Allah kuma ce wani abu shi ƙur'ani kaga aya guda ce aka yi umarni biyu hani biyu bushara biyu aya ɗaya kuma koyar mai umarni biyu cewa al'ardi'i umarni ga mata ki ba shi nono fa da himta alai fa alƙihi fiye jiwa cikin ruwa umarni ga mata ta ba shi nono da jiwa cikin ruwa shi ne umarni biyu menene hani wala ta hafi wala ta hazani kake ji tsoro kake damu me bishara biyu ina radu ilaiki za mu maido miki ɗanki bishara ta gare ta bishara ta gaba waja'ilu minar musulmi za ta wannan ɗa cikin munzan cikin layin munzannin Allah ba ƙar bishara ba me wannan hasan anan an bar uwar Musa garanti ɗanki zai dawo kuma zai zama zuwa na Allah haka aka ma musa wannan wahayi na wannan abin da aka ambato na umarni da hali da bushara to yanzu wannan ɗabi'a mutum haka aka kenan ta rukun Allah ta ƙare ta jewa ya tafi me yawa kana bayan jewa don an sanar da umarnin Allah ke zuwa ke nan ke zamu ɗauka tana an ƙare an taka samun kisar ke ke tilin da an jewa musa cikin ruwa ya tafi me ya ban ta yi musa فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ينزو موسى يتي cikin ruwa cikin akwati ta cikin ta da ne gaba ta cikin cikin akwati kun dajiwa cikin ruwa yanzu gashi ya zo cikin ruwa kuma hannun ɗan adawa mai neman ya kama ya kashe don a gwada ma Allah nan zai gwada fi aula gajewa shi abin a hannun shi zai tabbata abin da yake gudu shi zai rene shi ya ba shi ci ya ba shi ya ba shi kariya a gidan shi zai ya biya kudin abinci kudin nono da kudin rai haka Allah shi ta wannan wani bada ma gajewa fir'auna da duk hankali ga Allah ya biya abu wanda hadawa yanzu abu ya fara falataƙatahu aulu fir'aun sai iyalan fir'aun na 'yan gidan fir'auna suka tsinci suka lukuta suka ɗauki wannan lukudatar tsuntuwa ta yaro a cikin ɗan akwati da ya kuna lahun adu wannan hasan an ce nan ba ake ba ce wannan yana suka ɗauka ƙarshen lamari zai zama to musu ɗan adawa da baƙin ciki a gare su suka ɗauka da hannunsu Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khasirin kaga fir'auna tabbas fir'auna da hamana da rundunarsu in ta'addadi masu lahi ne iya kalle eh masu lahi ne yanzu yaro kenan tunan an doko an kawo gida eh me yawa kana ba an kashi gida وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفع لا يشعرون
وقالت مرات فرعون yanzu matar fir'au yaro gashi a hannunta a cikin gida sai ta ce wa 'yan tsinta su kawo yaro gashi yaro a gida a gaban fir'au a ciki a hannu allah ganin wannan yaro can baya cikin tsaha allah subhanahu wata'ala inda musa bayan ya girma iyakan hanyar dawowa wajen fir'auna za a mai aiki zuwa ga fir'auna musa ya samu tashin hankali sai allah kame wannan matsala ake tuna mai iya kurciya bayan allah ya gaya wa musa cewa inna fir'aun tsaga fil ard an agaya mai fir'aun ya shishigi izhab ila fir'aun innahu tsaga قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
wannan wata mas'ala ce Musa alaihi salam yanzu iya babba iya cikin wannan daji na Sina yanzu ya samu wahayi daga Allah subhanahu wata'ala wanda masaltan gudun da ya yi yanzu fir'aun nan Musa wata masala ta ka tana mai wannan baya Musa da an bi umarnin izhab ila fir'aun innahu tagha ka tafi zuwa ga fir'auna yayi shiki suke Musa sako ya zo zuwa ga fir'auna to Musa ya san fir'auna ya da ban bala'in fir'auna sai Allah ke mara fa da ka tana mishi a lokacin da Musa da jin haka haka mishi tashi ya shiga addu'a rabbi shirah li sadri wa yassir li amri ya Allah ka yaye min kirjina Allah ka saka min lamarina ka yaye min kirjina wa al uqratan min lisani faqahu qawli Allah ka warware min ina da gura gura Allah ka ban halshe a duk dare magana ta Allah wasa mace wasa labar
yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Allah ka sanya mun waziri mai taimaka ma cikin iyalena Harun akhi Harun dan uwana Allah ka taimaka min ka ba mu aikin tare kai mu sabbika kasira dan mu maka tasbihi Allah tasbihi mai yawa mun shukuru kasira muka ambato ambato mai yawa innaka kunta bina basira Allah kana ganin mu nan Musa addu'a yake bala'i fadawa Allah yake tuna mishi bayan an bashi an bashi alƙawarin cewa kar ujiba da da'awata kuma an addu'a da kuka amsa
qala qad utita su ar ar ar utita su laka ya Musa Musa abinda ka tambaya an baka sai ka tuna mishi wala qad mananna alayka marratan ukhra ka tuna lokacin da kana jinjiri zanan goyo ka shiga halin tashin hankali uwanka kana zanan goyo ma Allah ta mun wata baiwa tun kana karami ya akai a can Allah ya kare ka a da ka kare ka kana zanen horo Allah ce idan auhayna ila ummika ma lokacin aka maka aka ma baba ka wahayi irin wahika da aka mata a cikin wani amurka umarni a na tsiri fitabu ki saka ɗin a cikin akwati filifin ki sa shi filifin sa shi cikin aka cikin ruwa eh kuma filifin mai sahin shi ruwan zai kai ɗan bakin gaba ya kudu a duni wa a dula makiyina makiyin shi zai ɗauki ɗan Allah ce wa alaƙaitu alaƙa mahabbatan ne Allah mai wata baiwa ce sai Allah ne je wa sanka ga duk wanda ya kanka Allah ne ba laƙani ba ne wani in tsubu ka shaƙa wani jini zuwa tsubu a gargajiya waka shaƙa ga wani jini ai mun shaƙa binne wallahi dole zai iya makaranta a da sai ka kai ba da wani ba da sarmai ya fara jini yake cewa duk wannan ga kwashe kwashen tsibu ne labari nake baka wannan Allah ne ba da kai bane ba Allah ne amma labari ne Allah ne jewa san Musa ga duk wanda shi ne kenan anan lokacin da aka zo da shi tana ganin shi tace qurrata aynuni wala horin ciki nan sai ga gidan fir'auna horin ciki na ne da kai fir'auna ana kenan wani yaron horin cikinmu ne abin so ne la ta katulu kan mace wani yaron ta kashe shi ta hana kashe yawon ta ce asa an nan fa'ana tsaunin ta kisa huwa da ya kan yi wani yaron zai wani amfani ma gaba zai amfani mu kuma duka ba gaba da ma muna yi ɗaukashe matsayin ɗa ɗan mu Allah ce mun lashe oro an ce wani magana kamar tafsiri mai kyawo magana cikon magana ce ta Allah subhanahu wata'ala su ba su san wata abin da suke neman ne a hannunsu da suke nan ga Musa a hannun matar Fir'auna to yayi wa kana wa asbaha fuqadu ummi Musa farigha in kaba in kadat latubdi bihi laula قلبها لتكون من المؤمنين نعم yanzu kin an waye gari kenan matsala cikin dare ta kai ta ji yanzu yaro garin Allah na wayewa an sami yaro ne a gidan Fir'auna yanzu uwar Musa matsayin da ɗan Adam baiwa ta Allah gajiyawa da sanda wa asaba fa'ad ummi Musa farid aka waye gari uwar musa babu komi a ran illa tana ɗanka shi babu komi ɗan ba ta yaran ba shi ne kudin tunaninka allah ce in kadar da tubi tubi laula a bakatana ala kalbiya yadda ta tare hankalinta ta kai ta bayyana ɗana wa ya bace ɗana a cikin ajiyar ka za ta yi bayani allah ce ƙwai na allah ya gaya mana yadda hankalinta ya tashi kaɗan kaɗan ya rage da ta wani in karat da tubji bihi ta tona a cikin sai bayani ai wannan ɗan tanewa amma Allah ce abin da ya hana haka shi laula an rubuta na alaƙa mun ba ta ƙarfin zuciya ta yi haƙuri Allah ne ba ta ƙarfin zuciya ta daure ta ji mure Allah ce me yasa ya mata haka dai ta kone min dan ta zamanto cikin masu imani da alƙawarin Allah wani alƙawarin Allah ne ɗanki za a maido za a mino miki danki Allah zai sababa ya za a ɗanya komo hannunki zai komo hannunki eh kuma zai zama manzan to tun Allah ga haka in ta kasa kina baka je kira ba imanin kina Allah kina ko kina wannan Allah ya kare mata imanin ta kuma hikima ta Allah tausayawa ta Allah mahalicci ya san bawon shi ya san gajiya dan adam duk da haka alƙawarin Allah mata sai Allah ya mai dudan da gaugawa ya ka zama ɗaya yau da gaugawa ba a samu dogon lokaci ba kada sha wahala da yawa yanzu ta tada hankalinka kaɗan ta hudu ba ta hudu ba tana cikin wani damuwa sai waƙatar da hutu kusi وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
وقالت لأخته قصي تشيم الأول موسى كموسى إيا ديا بابا sai baban musa ta ce mai ilwa musa kusi wani ce ilwa musa mai suna kusi mana kusi maganar babar musa ce da diyarta yan musa mana kusi ki bi bayan shi ki bi diddigi da ki bi diddigin dan uwanki shi ne kusi ki bi bayan shi mana ta ba ta ba kasa sako don musa da wannan ko da hajjar ko ba ta ba kasa biyo ba kasa mana kasa kan bin bayan san su suka koma kenan ki bi diddige shi haka ta gaya mata kenan zai da mu labari sam labari ina ina kwana fa basratu bihi an jun tana yawo a gari sai ta hango dan uwanta daga nesa a gidan fir'auna ko kuma la shu'urun ba su san ba ta gano ko a ce san dan wanta ne ba ta ga dan uwanta kenan ana cikiya ana cikiya ina mai bashi nono Allah sa masa Allah sa ma Fir'aun san yaron da matar shi yaro ba da bashi eh yanzu ne kake kimar Allah da yake Allah ya kaddara za mu gani me ya kai yanzu nan da Allah ga mana ta hanko danta aljunub wa min ashurun masu bisan ba da su gano ba ta kanta yanzu kenan ألا من ألا وحرمنا عليه المراجع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله أكبر ألا بشريع أمين دون لبابش وحرمنا عليه المراجع التي مكا حرم تاما موسى دوة ميريو نك يا كرت دمو ما تا تقدر نيما ايك gidan fir'auna su ba dan gidan fir'auna nuru kan dole ilai wannan tazo kulli shi gasha ikiya ya koyi gogo a cikin yaro kuma ya tsale fuka ya tsale fuka babu nuru yunwa aka wannan ya kisha akai akai kullu suke nan shi giya ake gidan fir'auna ina mai shayarwa sai ta kuma rikikin ta gano sai ta zo wajensu faƙalar hal a dulluku ala'ahal wetin ka faluna Allah ce haramna alai maraji min kabar mun haramta mai duk wajen mai sharuwa ka hanko shi da zo kowace ya kiya Allah ya hana mai sha kwaɗin da sha yanzu ga ɗan uwar shi ta zo inda ake cigiya ta mai sharuwa faƙalar hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum kuna so an gwada muku wani gida wanda za su muku renon wannan yaro na kuma hum lahu nasihun kware kuma za su kula da shi za su kula da shi da za a ba shi nono kuma a kula da shi ta ta talla a ba ta a kai suna so suna kwada wani abu da gida mun nema gida daman nema aiki kuma ta wata ce gashi in kuna so in kai gidan za a kula da shi a ba shi nono a mai reno kuma a kula da shi wani a san da gaugawa da ma shi ke na ke an isa girza kuma gajera an kare tunisin yanzu ne Allah ce faradadnahu فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر ‘yan wayan su kayan abin kama abin a gaban kashi yanzu ne kenan ya ƙi shan nonon kowa an ce ga wata kuma tabbas an zo da ita ta ba shi nono ya kama karaf an kare kuma ya kwantara ciniki ya ce sai gina fir'auna ne eh sai gina fir'auna ne biyan ta aka yi hikima Allah bai a tabbas ga ɗan da kuma ga kudi kuma kuma ga gatanci ɗan gata ne gidan fir'auna ɗan gata ne eh ɗan gata ba da shi shi ya kare mutu shi ajalin shi shi ya tattara ajalin da kai shi na kai da kai shi da tattara kai a ban za ta kashe ɗaya mutane kuma ya ta kashe ɗaya mutane da kai shi ne rai na abin hannun shi abinci na kirki da kuɗi da komi da kariya da gatanci ɗan gata gidan fir'auna in yanzu musa da talaka ne in sun mutu ne babban gida da kai shi ne da kai shi Allah ce fararnahu ila ummi muka maida shi zuwa koshi kai ta karra ainuha an mina shi da gaugawa ko a ta mai ba an kama ta ba amma Allah ya shirya hikimar ya dawo kan sha nonon kowa ya sha nononta don kasa damu amma a can ma ko zama tana ba shi nono ya rayu amma da hikimar Allah da ya hana ya sha nono a dan isa kore kai ta ƙaru a yinuwa don ta samu horin ciki da wuri wala ta hazar ka ta samu damuwa ka baki cikin da zikirin damuwa ɗanka ka da abin ya rage ɗan Allah ya tausaya mata aka gaggauta abin da gaugawa aka mero ɗan da gaugawa ɗanta a hannunta kuma ga albashi da gatanci Allah ce wani ta'alam anna wa aka lahi amma da haka don ta samu horin ciki kar ta samu damuwa kuma ta san cewa alƙawalin Allah wa gaskiya ne alƙawalin da Allah mata ina raduhu ilaik gashe ta fata eh an maido miki ɗanki gashi ɗan a hannunta haka yanzu kirkarar ta imani alƙawalin Allah ya cika an maido mata ɗanta a hannu tsoron na gaba waje ilu minar musulmi Allah ce duk da cewa annawa da lahaq alƙawarin da Allah ya gaskiya ne bai sabawa amma wallatin aka tsara bayani mun yi mutane musamman da na za su canza abin da Allah ya so bai canzuwa ya Allah ce gaba ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نعم yanzu yan uwa Allah subhanahu wata'ala hakim yanzu wannan kisa da yanzu an kare mana yanzu kamar an kare kurin Musa yana gidan Fir'auna dan gata dan dan lele a gidan Fir'auna a haka yanzu ga Musa ya tashi a gidan Fir'auna cikin gatanci ya tashi walamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da ya kai tsakar ƙarfi shi ya daidai da zama tunan mutu cikakken mutum a ta yana hukun mana wa ilimi maka ba shi hikima da ilimi nan kayan an da an da gaba za a yi ta man sakoko amma da ba shi hikima kuma da ilimi kayan wancan wahari na tsaina na aiki zuwa ga fir'aun Allah ce wa kazalika nizil muslimin haka muke sakawa mutanen kwarai sakamako na kwarai to yanzu mai yawa kana ana cikin musa zai iya cikin gari ɗan gata iya yawo iya kai da kawowa cikin garin fir'aun ko mutum masa garin fir'aun jaka mai yawa kana ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
yanzu da ce waje halal madinata ala shi da kafalatin mil aliha yanzu musa rannan ya shigo gari ya ce lokacin gafala an ce nan lokacin barci kasan da rana ko ya huta ba a yawo a gari yana an ce lokacin da mutane su cikin mana ko wakilin ba yawo a kan titi ba mutane babu gida kawo ya shigo cikin gari iya yawo fawaje da fiya rajulani ya katakila musa sai game da wasu madaji guda biyu mutum biyu suna fada to wanda masu fada hadamin shi'atihi wa hadamin adu wannan daya dangin shi ne isra'ili dan uwan shi isra'ili kuma wa hada min adu wannan kuma baki bude ne yan adawa wa isra'ili mutanen fir'auna ake wada tsakaninsu to shi wannan isra'ili iya ga musa fastaghasahu alladhi min shi'ati sai wannan bangaren ɗan ɗan uwa na musa isra'ili kenan sai ya nemi agajin musa akan ɗan adawarsu fasakasa da zimin shi'ati allah zimin aduwi ɗaya ɗan uwan musa ya nemi agajin musa akan wannan ɗan adawarsu ɗan adawarsu to ya bar shi ta dole kama wajen tarayya ya shiga shiga tarayya fa wa kazahu musa fa qada ali musa mai kutu alwakar kutu ne a buki mutu da suke mana mutu alwakar musa mai kutu eh da ya shure shi kuma sa annabin allah da ya mai kutu wa kurin shi ke nan ya mutu wai fa qada ali ko ya kashe shi kutu wa guda kurin ya mutu ya bike yanzu kenan musa ke saka matsala kenan fa qada ali musa ya kashe wannan wannan basira'il ya mutu a ƙari to musa wannan ba niya ne ba shi umarni da allah bai kai ba a kashe faɗa ne ake amma ya bugu bugu kuma ya kashe shi ne ƙala hada min amadu shi ya ce wannan ya daga cikin aikin shi ɗaya kuma innahu aduwwu mutullin mu ne domin shi daman shi ɗan ɗan adawa ne ga ɗan adam kuma mai ɓatarwa ne ɓatarwa a ilin kurin sharci ɗani yanzu ke nan musa ya san ya lahime ce قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب يتي يا الله إني ظلمت نفسي يا الله نينا ظالمت كينا نايليه فغفر لي الله كغفر تامني فغفر له الله غفر an kare ba yana an gafarta mai fa gafara la innahu huwa al-ghafurur rahim dama Allah shine mai gafara mai jinki ga bayan shi ya gafarta mu da ya Musa an kare Allah ka saka sama sai a dasa gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته